أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي بركة مدقل ونرانا يومنا لهدي ashirin ga watan ɗaya watan Muharram hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da talatin ga watan tara miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Mun tsaye da karatu a cikin azumi Allah cikin ikonsa da yardarsa da falalarsa ya ba mu damar ganin bayan sallah babba za mu fara tafsiri wanda muke yi a dukkan sati daga lahadi zuwa ga lahadi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kwanakinmu da shekarunmu da watanninmu kullum su zamanto su ne mafi alkhairi ma'ana yau tafi jiya, gobe tafi yau. har ranar za mu haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar, Allah ya kashe mu akan haka ko kuma Allah ya karɓi rayukan mu akan haka, Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma in bambanta ba mun tsaya akan aya ta ɗari da biyar zuwa ta ɗari da shidda a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيات اثنان ذوى عدل حين الوصيات اثنان حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين malaman tafsiri da kuma malamai na hadisi sun fitar da asbabun nuzul akan wannan aya malamai suke cewa hadhihi aya wannan aya qala tamimud dari tamimud dari dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce bari annasu minha ghairi wa ghaira adi ibn badda'in wannan aya waɗanda suka samu kubuta daga gare ta mutane an gane ko banda ni da kuma adiyu dan badda ma'ana in an ce wani ya tsere maka za wani ya tsere maka za amma banda wani kina abin ya kama shi hukuncin wannan aya ya kama su a farko yake nufi ba yana nufin ayar ba ta magana kan waɗansu ba wa kana nasraniyaini sun kasance akan addinin kiristanci yakhtalifani ila sham suna kai da kawo zuwa ga sham qabla al-islam kafin musulunci fa ataya sham sai suka zo magarin sham litijaratihima saboda kasuwanci fatauci kenan wa qadima alaihi maulan libani sahmin sai wani maula na bani saham ya zo musu su wato tamimud dari yuqalu lahu budayl ibnu mari abi maryam ana ce mishi budayl dan abi maryam bi tijaratin ma'ahu da kayan kasuwanci tare da shi bi tijaratin da kayan kasuwanci ma'ahu jamun min fidda ma'ahu jamun min fidda yana da wato kofi wanda yake na azurfa a wata riwaya ko na zinariya tana yiwa duka suna ta kuɗi yuridu bihi al-malik yana son ya kai ma sarki shugaba shi wa huwa a'zamu tijaratihi shine mafi girman kasuwancin sa ma'ana ana so a samu shiga wajen manya fa marida sai wannan mutumin yayi rashin lafiya fa ausa ilaiha sai wasici da wannan abin nashi wa amarahuma an yablugha ma taraka ahla yace ma su tamimu dari su isar da kayan shi abin da ya bari zuwa ga iyalinsa qala tamim tamim yace falamma mata lokacin da ya mutu akhadna zalikal jam sai muka dauke wannan kofi fabi'nahu bi alfi dirhamin muka sayar da shi da dirhami dubu waqtasamnahu muka raba ana wa adi ni da adi falamma qadimna almadina lokacin da muka zo garin madina da fa'na ilaihi ma kana ma'ana ilaihim ma kana ma'ana sai muka basu iyalansa abin da ya kasance tare da mu na dukiyarsa wa faqadul jam sai suka rasa an gane ko aljam shine kofi fasaluna anhu sai muka ce suka tambaye mu fa kunna muka ce ma taraka ghaira hada bai bar wani abu ba bayan wannan abu da muka damka muku wa ma dafa'a ilaina ghaira bai damka mu ba wani abu ko bai ba mu ba ko bai tunkuda mu da ba qala tamim tamim yace falamma aslamtu lokacin da nan musulunta ba'da qudumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya hijira fata asamtu sai ni ji nauyi ni ga laifi na kaina ni zargi kaina asima shine yayi ya aikata aikin zunubi ta asama ya ga cewa abin da ya aikata ba daidai bane an gane ko fa ataitu ahlahu sai na zo ma iyalinsa fa akhbartuhum al-khabar ni ba su labari wa dafa'tu ilaihim khamsa mi'ati dirhamin ni ba su dinari 500 واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها nace musu wajen abokina wanda muka tafi tare akwai dinari 500 da muka raba fa wasabu alaihi sai suka kutso mishi asalin wasaba shine tuma suka zo da gaugawa suka zaburo zuwa gare shi fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yastahlifu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su su nemi wannan mutumin yayin rantsuwa bima yu'zamu ala ahli dinihi game da abinda ake girmamawa addinin sa tunda yana akan addinin kiristanci فحلف سيرنتي فنزلت سوى آية تسبكا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله تعالى فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص سي أمر بن العاص يتاشي سيد فحلف سيرنسوا ورجل آخر دول متم منهم تاردسوا فحلف سي سكيرنسوا فنزعت الخمسمائة سي أكاقاتو واتو درهمي دريبير min adiyu ibn badda daga adiyu dan badda wannan riwaya riwaya ce ta imam tirmidhi shi ya fitar da ita imam al-bukhari shi ma ya kawo ta da wata siga wadda riwaya ce ta ibnu abbas radiyallahu anhuma yake cewa kharaja rajulun min bani sahm wani mutum daga cikin bani sahm ya fita ma'a tamimid dari tare da tamimud dari an gane ko wa adi ibn badda da adiyu dan badda فمات السهمي بأرض سي wannan mutumin ya mutu bi ardin a wata ƙasa laysa biha muslim babu musulmi a cikin ta falamma qadima bi tarikatihi lokacin da suka kawo kayan da ya bari na gado faqadu jaman sai suka iske babu wato wani kofi an gane ko shine alkasu malamai suka fassara shi min fiddatin wato na azurfa mukhawwasan min zahabin amma kuma an kewaye shi in an ce muhawwas shi ne abin da yake da zane-zane malamai suke cewa mankushan ma'ana akwai zane-zane gare shi an gane ko akwai khututun tsawila akwai wato zane-zane ko mu ce waɗansu abubuwa da aka kamar zare waɗanda an dogaye an gane ko kalhusi waɗanda suke tamkar alhus kaba ko kuma kibabe na dabino in ji malamanmu na zauri wa huwa warqun nakhl shine wato ganyen dabino kamar yadda suke faɗa muhawwasan kenan min zahabin azurfa ce tare da zinariya fa ahlafahu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su yi rantsuwa an gane ko thumma wajadul jama bi makka sai an ka iske wannan kofin a makka fa qalu ibta'nahu min tamim wa adi sai waɗanda suka sai suka ce mun sai shi daga tamim da kuma ali fa qama rajulani sai mutum biyu suka tsayu min awliyaihi daga waliyan mamaci an gane wa huma amr ibn al-as shine amr ibn as wa rajulun da wani mutum wata riwaya ta fassara shi shine muttalib bin wadi'a lokacin da suka fahalafa sai suka yi rantsuwa da Allah la shahadatuna lalle rantsuwan mu a haqqu min shahadatihima ita ta fi cancanta a gaskata ta daga rantsuwan waɗancan mutane an gane ko wa fihim nazalat hadhihi al-aya akan su wannan aya ta sabka ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum sannan kuma wannan riwaya ta zo a hanyoyi da dama ibnu kathir yake cewa an kawo wannan qissa mursala an riwaito ta daban-daban daban daga tabi'ina daga tabi'ai banda ma sahabbai ikrima yayi wannan riwaya muhammad ibnu sirin yayi wannan riwaya imamu qatada yayi wannan riwaya har suka ambata cewa rantsuwa ta kasance ba'da salatil asr bayan sallar la'asar to in muka iske an samu canji na riwayoyi wata riwaya ta faɗi wani abu ba za su ci karo da juna ba tana yiwuwa ɗaya daga cikin ruwa ya mance da wani abu wani ya kawo shi dan da wannan ne masu karyata hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke karyatawa wannan riwaya ba ta kawo sunan wane ba wannan ta kawo sunan wane ko a duniyar mu ta yau yana yiwa abu ya faru ni ban san mutane ba amma wani ya san su yace da wani da wani ni sai da in ce mutum biyu ina fata kun fahimce ni to amma su hanya ce suke bi ta ƙaryatar da kissoshi musamman makiyan addinin musulunci suna son a rusa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai su kawo kaza kaza gashi sahabbai sun ruwaito ta tabi'ai sun ruwaito ta dan haka dai riwaya ce ingantatta ba ta da matsala sai dai abin turku ɗin tarjamin su da sanin waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka yi imani wannan maudu'i ne ga mutumin da yake son ya san tafsirin alqur'ani da ake kira at-tafsirul mawdu'i sai ya hada ayoyin da Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ko mai son yayi bincike a jami'a sai ya ɗauko duk ya ayyuhal ladina amanu ya tattara su wuri ɗaya ya ga menene umarnin da aka yi menene umarnin da ba a yi ba shin waɗan menene aka shafe hukuncin su waɗan menene ba a shafe hukuncin su ba domin dama an ce ya ayyuhal ladina amanu ta yi a umurce ka an gane ko kuma ta yi a hane ka ina fata an fahimta in ban manta ba akwai riwaya daga ibnu mas'ud da yake cewa dukkan ji an ce ya ayyuhal ladina amanu fa ar'iha sam'ak ka karkada kunnen ka ka ji me ake so a ci imma khairan tu'mar bih wa imma sharran tunha anhu ko dai zaman to alkhairi ne za a umurce ka da shi ko sharri za a hane ka da shi shikenan ba wani abu don Allah bai umurni da sai a aikata alkhairi ko ko a bar sharri sai ka hada su tun daga bakara har zuwa inda suka tsaya zuwa cikin suratu at-tahrim dai daga cikin malamai wanda ba a jima ba da yin rasu Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yayi littafi sunansa ne da Atur Rahman wato kiran da Allah ya yi masu imani ya ayyuhal ladina amanu kaza يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم كما هكذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كما هكذا بني يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ضد ذاك أمرني كوهن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون kaga wannan maudu'i ne tafsirul maudu'i sai ka haɗa waɗannan ayoyi ka yi bayani ga mutane yalla ma kilan muhazara ta awa ɗaya ko awa biyu ba za ta isa ba ko ba haka ba Allah ya taimake mu to ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani Allah subhanahu wata'ala ce to shahadatu bainakum an gane ko shaidu a tsakankaninku in aka ce shahadatu bainakum shaidu a tsakankaninku wato idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo ma dai daga cikinku kalima ta hadara tana nufin zuwa amma ana nufin ta kusato ta karato ta gabato an gane ko musharafatuhu shine lokacin da mutuwa sai yo kusa ga mutum ya ga alamomi na ciwo zaka ga mutum yana ganin alamun cewa ba zai yi tsawon rayuwa ba ko ba haka ba ko ko makiya suna kewaye da kai suna ta kokarin kashe ka a kulla wannan yau da gobe sai ka gane cewa in dai ba wani tsari na Allah ba yana da wahala kai tsawon rayuwa ko ba haka nan bane to hadara ahadakum al-maut sai mutuwa ga ta kusanto mishi saboda rashin lafiya ko abin da yake kama da haka alqur'ani yana zuwa da wannan ba ana nufin mutuwar ta zo ba ba gargara ake nufi ba an gane dai in mutum ya kai gargara ba zai iya yin wasiya ba dan bai san ma inda yake ba ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub ai asbabuhu domin lokacin da mutuwa ta zo mishi ya fara gargara ba zai iya yin wasiya ba an gane ko idh qala li banihi ma ta'budun min ba'di har zuwa karshen aya an gane ko walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut to nan ko an kai gargara don mala'iku sun zo ina fata an fahimce ni kakka ce kullum ma'ana guda take nufi a cikin suratul mu'minun ma Allah ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un to sai kai hattara ita mu'minuna ita kadai take dauki ahada hadara ahaduhum al-maut wato jaa ahaduhum al-maut afwan wadda a cikin suratul nisa'i da wadda a cikin suratul ma'ida da ta bakara hadara hadara hadara yana daga cikin abin da yake taimakon mai harda ta alqur'ani ina fata an fahimce ni sannan kuma shahadatu bainikum wannan qira'ar da qira'a ce ta jamhur amma ɗaya daga cikin ƙura wadda ƙira'a ce wadda take shazza an gane ko imamu sha'abi ya karanta shahadatun bainakum sai ya zamanto abinda malaman lugha suke ce ma wato na kira ne amma an yi ibtida'i da shi saboda mi saboda yana da ta'alluqi da al-jar wal majrur an gane ko tunda ibnu malik ya kawo sharuɗa a cikin alfiya wanda ba su halatta ba sai da su ake yin wato na kira sunan da bai da alif da lamun kuma bai da idafa ya zamanto ma'rifa malamai sun san wannan wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khillun lana wa rajulun min al-kiram indana ibnu aqil rahimahullahu ta'ala shi ku da yazo cikin sharhi sai ya ƙara waɗansu ina fatan an fahimta sun kai guda 26 dalibi sai ya kuma yi karatu sannan kuma a wata riwaya wadda take ita ce shaza ita ma hasanul basri ya karanta da ita ya ayyuhallazina amanu shahadatan bainakum to sai suka ce nan za a kaddara wato li yuqim shahadatan bainakum isnani kiran mutum biyu su tsai da shahada sai su zama to ita ce maf'ulun bihi an yi umarni da ita amma waɗannan riwayoyin shazza ne kalima ta albayin malamai suka ce ta'ati bil bi ma'na al-wasl wa tafriqa wato tana nufin abu a hada shi wani lokaci tana nufin a rarraba ka san larabci na da wata matsala kalima guda zaka iska tana bada ma'ana kishiyoyin juna in muka zo misali kalma ta azzannu tana nufin zato ko ba haka nan bane amma kuma wani lokaci tana nufin a'a yaqini yanzu an ce kafirai yazunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna aljahiliyya kaga mummunan zato suke yi ma Allah ba zato ne na kware ba amma zato yana iya zuwa da ma'ana ta yaqini alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un su ne suke zaton za su haɗu da Allah ashe mu'mini yana zuwa zai haɗu da Allah a'a yayi yaqinin zai haɗu da Allah don kafirin da suke cewa wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma saa in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin haka suke faɗa kaga su ba su yi imani ba shakka a cikin alkiyama kafirci ne wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha sun tabbatar da su cikin ta tun daga ta suna gani afa sihrun hadha am antum la tubsirun ko ba haka ba wa qala alladhi wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbika ya tabbatar da zai haɗu da shi don ya fassara mai falki inda zato ne yake kaga ba zai ce mai uskur ne inda rabbika ba inni zanantu anni mulaqin hisabiya mumini bai cewa yana zato a'a tabbas zai haɗuwa to tana zakkuwa bi ma'anar wasl bi ma'anar tafriqa kamar yadda ibn manzur rahmatullahi alaihi a cikin wato mu'jam nashi lisanul arab ya kawo a cikin wannan kenan tana kishiyoyi sai an yi hattara an gane ko sannan kuma wato kalima ta bai waɗansu malamai suka ce ismun ismu makanin suna ne na wuri mubham amma ba a san shi ba in an ce baina mubham ne amma ba a sanin shi mutawassitin yana tsakatsakiya baina shay'aini amma yubayyinuhu ma yudafu huwa ilayhi ana iya bambanta shi a gane in an yi mai idafa in an ce bainal baiti wal masjidi kaga nan za a gane a ina ne wurin yake amma an ce baina baina shikenan ana nan baina baina ko ba haka ba amma da cewa zarfi na na wato wuri waɗansu malamai suna ganin wannan akwai saura domin ana cewa baina sa'al ula was saniya kaga sa'a kuma menene lokaci ne ba wuri bane da haka dai cewa wuri ne malamai suka ce wannan magana ya kamata a dube ta an gane ko na an yi amfani da shi mujazi ne an gane saboda aka ce bainakum malamai suka ce fil amri al muta'alliq bi iddati ashiya ana kallon abubuwan da suka shiga tsakankanin mutane an kawo shi shahadatu bainakum alal ittisa kamar da shi ba mai jalalain ya kawo shi asalin shi shahadatun bainakum domin shi baina zarfi ne wanda yake na makan su ko az-zuruf ana kawo ta mansuba to amma nan shahadatu bainikum sai an kai mai kasra lil idafati kuma lit tawassu'i saboda ana shiga a ƙara kamar yadda malamai suke fita fada fadadawa Allah subhanahu wataala ya ganar da mu an gane ko idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma ɗai daga cikin ku an gane hinal wasiyyati kenan nan hina sai ta zama to lokacin da mutuwar ta zo lokacin nan ne za a yin wasiyya wannan cika hukumce hukumce ne na wasiyya dan ma'ida ita ce karshen abin da ya sabka a cikin alqur'ani an yi magana ta wasiyya ta gado an yi magana ta wasiyya ta kaza ko ba haka ba kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka khaira alwasiyya wadansu malamai sun ce mansukhiya ce sun ce a'a an faɗi wasiyya ne daga baya aka zo aka rarrabe hukuncin ta sabani ne da malamai sannan aka zo aka yi zancen wasiyya a cikin wato suratul baqara nan a wajen am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub domin ana wasiya da imani ita ce babba sannan a zo a zancen dukiya da abin da ya kamata haka ko ba haka ba sannan aka zo cikin suratul nisa aka yi bayani min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn aka yi bayanin ta to a ƙarshe sai aka zo a yi bayanin wanda ta kasance ba ta mu ta ba tsakankanin mu da kafirai hinal wasiyyati kenan idza hadara lokacin da ta zo hinal wasiyati lokacin da za a yi wasiya isnani zawa adilin minkum kenan shahadatu sunaini an gane ko domin ita isnani bai yiwa zaman to sune shahada kenan shahadatu bainakum shahadatu sunaini domin ita shahada ba ita ce dan adam ba dan adam shi yake yin shahada kenan dole nan sai mun kaddara shahadatu sunaini zawa adilin minkum masu adilci daga cikin ku an gane kenan sai ya zama to musulmi adili domin mutumin da ba adili ba ba a sanya shi cikin masu shaida ko ba haka nan bane in ya zama to fasiki ne ko musulmi ne ba za a karbi shaidarsa ba malaman usulul fiqh suke cewa to anan ana gane cewa akwai mafhum na almuwafaqa isnani an kace to in an samu mutum hudu yayi ko bai yi ba yayi in an samu mutum goma fa yayi tunda biyu aya ta ce to ko ba a kawo uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma dubu ɗari miliyon ma yana so a ce habba iyaka almuhimmu dai tunda an kace biyu suna yi balle ma fiye da shi an gane ko aw akharani min ghairikum ko ko an ka samu mutum biyu min ghairikum waɗanda ba daga cikin ku ba an gane to wannan shi akharanikin da ake kawowa waɗanda min ghairikum waɗansu malamai suka fassara wato minkum daga cikin ku ai almuslimina musulmai in an ce minkum daga cikin ku ku musulmi kafiri ba zai zabantuwa daga cikin musulmi ba munafiki yana cikin musulmi a zahiran amma batinan ba cikin musulmi yake ba ko ba haka Allah ce ba wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna matsorata ne ibnu abbas ya ce almuslimina ake nufi sannan kuma an yi riwaya daga ubaida da sa'id ibn al-musayyib daga cikin tabi'in da hasan al-basri da imamu mujahid da yahya bin ya'mur wanda ana ganin shi ya fara yi ma alkur'ani wasali wasuddi da imamu suddi wa qatada da imamu qatada wa muqatil bin hayyan da muqatil dan hayyan wa abdurrahman bin zaid da abdurrahman dan zaid al-aslami wanda yake mutumin wato don dangantawa zuwa ga bani aslam wa ghairuhum da waninsu ibnu kathir ya kawo waɗannan amma an yi riwaya daga ikrima da ubaida min wato minkum sai sun kace wato min hayyil musi daga wato yankin da shi wannan mutumin ya fito aw min qabilatihi ko ko daga kabilarsa Sheikh Ahmad Shakir ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na duniya yake cewa cewa daga kabilan Musi ko ko daga ungoshi wannan kuskure na domin ya ayyuhal ladina amanu amni ya shafi kowa da kowa ko ba haka nan bane shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina hina al-wasiyatu ithnani dawa adlin minkum to kaga bayyuwa aya ta zo amma a ce a'a ana nufin sai masu imani daga kabila shi ko daga wato abin nan domin mu'minai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kiran takhsisin aya yana buƙatar dalili kwakwara ingantacce zahiri amma haka kawai a zo a ce minkum minkum daga cikin wato kabila shi abin yayi nisa sosai ina fata an fahimce ni aw a- kaga in mun ce minkum daga kabila shi aw akharani min gairikum sai ko fassara ta koma waɗanda ba daga cikin kabilarsa ba kenan kaga nan babu zancen ma ayi wasiya ga kafirai amma in mun ce minkum daga cikin ku musulmi aw akharani min gairikum ko ko waɗansu mutum biyu waɗanda ba ku ba sai zaman to kafirai ake nufi sai Allah subhanahu wataala ce in antum darabtum fil ardi in kuka yi balaguro a bayan ƙasa daraba tana nufin bugu ko ba haka nan bane amma daraba fil ardi ana nufin yayi balaguro shine abin da ake nufi in za mu fassara mu ce daraba fil ardi ya bugi ƙasa ko ba haka nan bane kaga bugun ƙasa ai shirme ne tunda ƙasa ba ta ji sai dai ka ji makanka ko ba haka nan bane eh ƙasa ba ta ji amma ana nufin tafiya وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كما كان بني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سنة بلاغرو أبا ينكسا إن أنتم ضربتم في الأرض in kun yi balaguro a bayan ƙasa malaman usulul fiqh da na tafsiri suka ce anan wato in shar'i ce kenan in antum darabtum fil ardi shar'i na farko sai in an yi balaguro in ba a yi balaguro ba bai halatta a shayar da kafirai ba tunda ana gida mafhumu sharti anan sun tabbatar da shi fa asabatkum musibatul maut sai musiba ta mutuwa ta same ku domin kowa zai mutu ko bai san lokacin da zai mutu ba baka san lokacin da mutuwa za ta zo ma ba shi yasa kare ka gyara da Allah kafin lokaci ya kore maka fir'auna yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kafirce ma Allah da ta'addanci ko ba haka nan bane eh har yake cewa ana rabbukumul a'la idda ar-rububiyya nuna ce wato kalima ta rabbu kafirai da dama ba su yi inkarin ta ba duk da yake ya san cewa ƙarya yake yi amma in an ce rabbu kafirai ba su yi da Allah shine rabbu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah tunda halitta ce amma shi firan sai ce a ana rabbukumul a'la a kaddarta ma akwai wani Allah an gane ko wanda Musa ga cewa to ni ne rabbul a'la ni ne oga kwata kwata sannan yayin iddi'a'in uluhiyya a cikin suratul qasas wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba ta'addanci karshe wannan shi ne karshen ta'addanci amma ya aka kwashe hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Allah ce al'ana وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين yanzu na da kacewa ka tuba tun bai ma Allah ta'addanci abin tausayi ne wallahi masu yi ma wa'azi kakka saba ma Allah wallahi masoyanka ne masu yi ma wa'azi kakka yi zalunci wallahi masoyanka ne domin baka isa ka hana lokacin da Allah zai kama ka ba kakka sa tsammanin malamai suna wa'azi ne don saboda su bata ma dare wallahi son ka suke yi babanka in yi ma nasiha ka kalla ka gani akwai mutumin da ya fi kaunarka da mahaifinka ko mahaifiyarka ko ko malami wanda yake karanta maka ayoyin Allah amma sai a ce a'a kaza haka kafirai sun kai ta karyatar da annabawansu lokacin da musiba ta zo su ce ya wailana inna kunna zalimin hina alwasiyat ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut musiba mutamutuwa ta same ku tahbisunahuma min ba'di as-salah malaman tafsiri suke cewa shi tahbisunahuma yana iya zamantowa sifa ce an gane ni ta akharani ta isnani kenan domin an ce akharani ko kuma isnani to kenan yanzu sifar su tahbisunahuma min ba'di salah sai da mutum yana ɗaukar wancan yana ɗaukar wancan ko a hada su gaba ɗaya kenan cikin su ɗaya za a samu tahbisunahuma za ku tsayar da su asalin alhabsu shine a ɗaure mutum ko ba haka nan bane ko a ɗaure shi da igiya ko kuma a kai shi gidan kasu to amma nan tahbisunahuma ana nufin ku tsayar da su waɗansu malamai kuma suka ce a'a in an ɗauki akharani wato jumla ce musta'nafa ai kamar an tambayi kaifa naf'alu bihim ya ubangiji yaya za mu yi da su sai Allah ce tahbisunahuma min ba'di salah za ku tsayar da su min ba'di salah bayan sallah malamai suka yi maganganu daban-daban waɗansu suka ce abinda ake yi tahbisunahuma min ba'di salah ku tsaida su bayan sallar la'asar ba'da al'asr an gane ko bai kawo sallar la'asar ba saboda ma'arufa ce kamar yadda kun san sabani hafizu ala salawati was salati al-usta waɗansu suka fi cewa sallar la'asar ce waɗansu cewa sallah ta asuba ce akwai asar akan haka an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a sallar azhar da la'asar ake nufi don wannan lokaci ne da ake hukunci da bada rantsuwa magariba da isha'i da subahin ba lokaci ne bada rantsuwa musul ghalib duk inda ake bada rantsuwa an fi yin bada rantsuwa a waɗannan lokuta an gane ko waɗansu malamai suka tafi cewa a'a kowace irin sallah ake nufi an gane domin as-salatul wusta waɗansu sun fassara ta da azhar wasu la'asar wasu magriba wasu isha'i wasu subahin kenan duk za ta iya ɗaukar su waɗansu malamai suka ce a'a min ba'di sala ana nufin sallar ta su waɗannan mutane in ba musulmi bane kenan zawa adlin minkum in daga cikin ku ne su kasance musulmi kenan ba'da salati ta amu an gane ko amma in kafirai ne min ba'di sala ta su sallah amma kuma kissa da ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rantsuwa bayan sallar la'asar sai da manto nan zamu rinja yadda wannan domin tana iya daukar jinsi al in ta dauki jinsi ko ce irin sallah in ta dauki ta'rifi tana nufin wata sallah sananna ko ta amukuta su an gane ko to tahbisunahuma min ba'di as-salah za ku tsayar da su bayan sallah fa yuqsimani billahi za su yi rantsuwa da Allah malamai suka ce in kana kafirai ne in sun kasance kafirai nan ne za a ba su rantsuwa amma in musulmi ne ba za a bashi rantsuwa ba an gane don an ce inir tabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba inir tabtum in kun yi shakka musulmi ko in ana shakka akan adalcin shi ai ba za a bashi rantsuwa ba wadansu malamai suka ce a alama fuma lahu domin nan cikin lalura halin lalura ne ake bayani kenan babu zancen ko musulmi fasiki ne a fasikanci ya bambanta akwai wanda fasikancin shi na shangiya ne amma bai cin dukiyar mutane akwai wanda fasikancin shi na ƙarya ne amma bai cin dukiyar mutane ko ba haka nan bane akwai wani kuma suka iska fasikancin shi na zalunci ne amma bayyin wani akwai mutumin da in dai ta kuɗi ne zaka kama shi amma ta yan hanyar mata ce ba zaka kama shi ba to wadansu malamai suka ce za a fassara shi akan in dai musulmi ne ba za a tafi ba amma rantsi in ana shakka amma dai da yake harin darura ne ana iya ana iya kalla mata an gane ko Imam Ahmad ya ce in kana kafirai ne in sun kasance kafirai za su yi rantsuwa da Allah Allah nan in musulmi ne zai rance da Allah in ma kirista ne zai rance da abin da ya imani da shi ko ba haka nan bane in irtabtum in kun yi shakka la nashtari bihi samanan ba za mu saye bihi da shi ba sai malamai suka ce to bihi mine ne kayan da aka ba su shaida akan shi kina alwasiyya ko ko ash-shahada ya kamata a ce in irtabtum la nashtari biha ita ash-shahadatu bainakum ko ko alwasiyya to sai an ka ce bihi malamai suka ce babu matsala aljariyu alal ma'na ana tafiya akan ma'ana namiji ana iya mayar da shi mace mace ana iya mayar da shi namiji sai amma sai an kan hankalta ma da dalili yanzu cikin suratul nisa'i farkonta Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa tati min hadin nan annabi adam ko ba haka nan bane amma saboda annafsu an ka kalla sai an ka ce min ha ba a ce wa khalaqa minhu zawjaha ba an gane akwai abin da ake hankalta ba kenan bi itibaril ma'ana ana iya kawo shi akwai mu'annas majazi akwai muzakkar majazi suna mai ta'un ko wanda bai da ta'un sai ka iske sunan namiji amma yana dauke da ta'un talha sunan namiji ne asalin shi talhatu ne ko ba haka nan bane eh talhatu hamza duk sunaye ne wanda suna dauka shi to cikin alqur'ani da lugha akwai shi as-sabil haka yake wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila kaga la yattakhiduhu amma cikin suratul yusuf sai Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah walladina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha ka fahimce da aka ce an ya'buduha amma alhali a cikin suratul nisa sai aka ce alam tara ila alladhina wato ila alladhina yasqumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi ya kai dan jami'a mai luga ka san dan jami'a kullum abin da yake so ya kama mutane ta luga to dan haka da ita alwasiyya koko abin nan shahada koko al-muqsamu lahu ko wato al-mashhudu lahu wanda za a yi ma shaida la nashtari bihi thamanan ba za mu sayar da shaida mu da shi ba kadan walau kana za qurba ko da ya kasance makusanci ne domin abin da ake tsoro mutum in yana da alaka da wani to alakan nan za ta sa shi saba ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya umarni da a tsaida ta da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wala wato kunu qawwamina لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وأقيموا الشهادة لله إن ككل الله بذاك كل قوة وسك بعد شيء تبسيا أبن يمونه ويا ينزل قوة هكذا بني yana da wahala mutumin da kake so kai wato kaga ka wato kaga laifin shi amma kuma duk mutumin da baka kauna kullum baka ganin alkhairin sa sharrin sa in dai ba imani yayi mamaye baka zuciya ba Allah ya muna tsari wala naktumu shahadata Allah mun yi rantsuwa ba za mu koye shaida ta Allah ba nan an danganta ta zuwa ga Allah saboda girmamawa tunda kayan wancan mutum ne amma dan me an kace shahadata Allah saboda girmama shahada danganta ta zuwa ga Allah yana sa mai tsoron Allah ba zai taba ta ba ina fata an fahimci duk wasan mutum in an ka zo ga Allah to an kai karshe shi yasa malamai suke cewa na fiqhu duyyina in an ka zo wajen alƙali duyyina sai a bar mutum da addininsa a bashi rantsuwa wata mata a ƙasar kamaru krista ce za a bata aiki sai aka ce ta rantsi sai aka kawo mata bible ko bible aka ce ta rantsi sai ta ce za ta rantsi sai wani mutum ya ce shi bai yadda ba shi musulmi ne su sun ji su a bata alkur'ani ta ce wallahi ba ta rantsuwa da alkur'ani aka yi aka yi wallahi shi yasa ba ta kawo aikin ba saboda ta san alkur'anin gaskiya ne akwai wani mutum ana ba shi ana ba mu labarin shi nan Nijar yake mutum ne wanda yake har matsayin minista ya taɓa riku amma ɗan rikici ne da haya gaga in ya amshi kayan ka sai lahira shi kenan sai karɓi kayan wani bawan Allah bawan Allah yayyaye ya bashi kayan shi ya shi kenan sai mutumin ya kai shi komisariya an gane ko police station waɗanda ba su gane komisariya da aka zo duk inda ya kai ƙara da ya faɗi cewa wani na sai a ce kai tashi baka da aiki in ya zo justice sai a ce kai kotu ci tashi baka da aiki bai kamuwa ba ya shari'a da shi shikenan sai suka bashi shawara ka je association islamic wato wurin hukunci na musulunci je can ka kai shi da aka zo sai aka kai shi ya shiga mota ya zo ya sa babban riga ya zo ya bashi gaban malamai ana shari'a yanzu kafin shari'ar wato daga akwai shari'a guda gaban su sannan su zo sai akwai rantsuwa a cikinta shi mutum sai aka bashi alkur'ani to in za a baka rantsuwa sai ka yi rantsuwa da alkur'ani sai ka face wallahi tallahi billahi alazim da rantsi da alkur'anin nan in kaza ba gaskiya bane Allah shi lalatar da ni Allah shi maida ni baya ko ba haka nan bane Allah shi kine mai Allah ya kaskantar da ni Allah ya tambadar da ni yana ji ana waɗannan rantsuwa sai yana zambi ko da aka kai gare shi sai ya ce ma malamin da ya kawo shi arakai tsakanin mu na wani yace kaza ne malami na lissafi yace a'a da tsohon bashi da sabon bashi duk gaya min aka bashi ya kilga kai tsaye ya lissafa kuɗi ya bashi ya kilga kuɗi kuma ba malamai masu shari'a ce to tunda haka na aka Allah ya sawaka ni inda ma na sa haka na ko wadanda ba zan bari su rantsuwa ba subhanallah wallahi alqur'ani ba abin wasa bane alqur'ani wallahi ba abin wasa bane rantsewa da alqur'ani ba karamin tashi hankali bane ga dan adam in ya san abin da ke ciki wani mai kuɗi shi ma nake tuna kissarsa da shi da wani mutum yaro shi ne ana kasuwanci sai lissafi ya bace tsakankaninsu su to yaron shaidani ne ya san shi abai da gaskiya kusan miliyan biyu ne ko miliyan ɗaya ɗari takwas ko da ɗari biyar sai ya ce ba zai ba mai gida kuɗi ba sai an yi rantsuwa sai mai gida ya tabbatar da lissafi akwai miliyan ɗaya da ɗari biyar sai ce a sai wajen rantsuwa da aka zo wajen rantsuwa sai aka ce sai bayan sallar la'asar aka zo aka ɗauko farin kyalle aka shimfiɗa aka ɗauko alƙur'ani bugun hannu ka san cewa suka irin irin wannan tana yawa mashin ta buga shi akwai kuɗin haramci aka ce mai ya duka ya duka zai rantsuwa sai an ka ce la ilaha il da nan sai tuba ya ce wallahi ya yi sai lahira rantsuwa da Allah tashi hankali ne to Allah shi muna tsari in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadata Allah ba za mu koyi shaida ta Allah ba an gane ko don duk wanda ya koyi shaida ta Allah yana daga cikin zunubi kamar yadda Allah ya faɗa zuciyarsa ta tana kunshe da zunubi an gane ko tana tattare da wato zunubi wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu an sanya mu zuciya cewa ita take da zunubi saboda ita ce masdar na aiki ko ba haka nan bane alawa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb kamar yadda a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat hadisi ne wanda yake na cikin sahih al bukhari da sahih muslim inna idan lamin al'asimin lalle tabbas mu in mun ka ɓoye kenan in ka tamnaha inna idan lamin al'asimin in mun hanka ka ɓoye shaida ta Allah mun kasance daga cikin masu zunubi ɓoye shaida hatsari ne Allah shi muna tsari sai Allah ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isma فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين Allah ce fa'in usira ala annahu mastahaqqa isman in an ka kinkayi sun cancanci zunubi asalin asara da larabci shine yin tuntuɓe an gane ko shi yasa mutanen da suke hana ruwa gudu da larabci ake kira su hajru asara dutsen tuntuɓe wanda yake hana abu, abu ya tafi irin yadda ya kamata to in an ka kinkayi cewa mutanen nan istahaqqa isman sun cancanci zunubi usira nan ba a kawo wanda zai tsinkaya ba domin lil umumu ne fa akharani ya ƙumani maƙamahuma sai a samu akharani waɗansu malamai na tafsiri suka ce wannan shi akharani mubtada ne an gane ko in an ce mubtada ne kinan yana buƙatar khabar sai ya zamanto wato shi ya kuma ne makamahuma zai zamanto khabarinsa ko kuma ya zamanto khabar ne sai fa shahida ne akharani ko fal wasiya ne akharani za a samu waɗanda aka yi ma wasiya an gane ko masu dukiya an gane ko al'aula yani mafi cancanta da mamaci ya kuma ne makamahuma sai jumla ta zamanto wato sifa ce in ya zamanto khabar in kuma ita zamanto khabar shi kenan magana zakari fa akharani za a samu mutum biyu ya kuma ne makamahuma za su tsayi a wurin su maf'ulun mutlaq kenan an gane ko min alladhina istahaqqa alaihim alawlayan ko min alladhina istuhiqqa alaihim alawlayan min alladhina daga waɗanda istahaqqa alaihim akwai qira'ata istuhiqqa alaihim in an ce istahaqqa kamar yadda yake rubuce a wajenku imamu hafs rahimahullahu ta'ala shi ya karanta istahaqqa za ka ga ta'un tana da fatha shi kadai sauran qurra din da ba a kawo ba kamar yadda imamu shatibi ya ce wa ma kana za diddin fa inni bi diddihi ghaniyun fa zahim bi zaka'i li daftula in abu biyu ne to in na kawo kishiya ba sai na kawo ma kishiya ba ko ba haka nan bane in an ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir don babu gidaje in ba su ba ko ba a faɗa ba an san inda sun kai to istahaqqa da istuhiqqa istahaqqa waɗanda sun anka cancanta kenan waɗancan waɗanda an kai ma wasiya istahaqqa alaihim suka nemi zalunta su jana alaihim na alhaqqu shine haƙƙi istahaqqa ya nemi haƙƙin shi kenan su suka nemi alaihim su karbi haƙƙin su in ce an ce istuhiqqa kenan an nemi a cancanci haƙƙin su a kwace shi wanda Allah subhanahu wataala yayi hani akan wannan an gane ko kenan istahaqqa ko istuhiqqa ira'o'i ne mutawatirai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istahaqqa alaihim al-awlayani waɗanda al-awlayani mafi cancanta al-awla shine mafi cancanta wal mu'minuna wal mu'min wato annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim kaga awla shi yafi cancanta to awlayani mutum biyu mafi cancanta daga shi mamacin an gane ko istuhiqqa alaihim al-awlayan akwai ƙira'a kuma min alladhina istuhiqqa alaihimul awwalina in an ce awwalina su ne na farko to menene taujihin waɗannan ƙira'at sannan kuma menene yadda ya kamata a kaddara su an gane ko dole ne sai mun shiga cikin shi in mun shiga cikin wato al'aulayani waɗansu malamai sun ce wato khabar ne an gane ko in an ce khabar yana buƙatar mubtada kenan istuhiqqa alaihim waɗanda an ka zalunce su ko waɗancan masu shaida suka zalunce su in mun ce istahaqqa to humal aulayani su ne waɗanda suka fi cancanta da mamaci ya kamata a ba wannan abin an gane ko humal aulayani waɗansu malamai kuma suka ce a'a in an kalli al'aulayani tunda ya zo da alif wa nun wato ya zamanto marfu'i ne yana iya zamantowa wato sai ya zamanto badali na abin nan istuhiqqa alaihim in an ce istihaqa alaihim na an samu an cancanta a kansu sai a ce al'aulayani tunda su a himkin nan su ne al'aulayani din waɗansu malamai sun tafi akan hakan ka an gane ko wato nau'i ne na i'rabi na larabci waɗansu malamai suka ce a'a badali na ya kuma ne maqamahuma waɗansu malamai suka ce a'a badali na na fa'akhara ne don duk musanna ne kaga yana da alaka da shi amma in mun ɗauki ƙira'a ta al'awwalina kenan waɗancan na farko waɗanda in an zana mamaci suwa suka fi cancanta sai a ce da wane da wane su za a fara zaruwa kafin a kawo waɗansu sannan zai manto badalina na wato allazina tunda an ce min allazina wato daga waɗanda al'awwalina su ne na farko istahaqqa alaihim ko istahaqqa alaihim an ka cancanta akan su ana kokarin a kwace dukiyarsu ina fata an fahimce ni kai wannan karatun ha wato imamu hamza da imamu khalaf an gane ko da imamu yaqub da imamu shu'ba su sun ka karanta al-awwalina kakka wani malami yana karanta ya cewa min alladhina istahiqqa alaihim al-awwalina kace kai wannan kira'a daga ina ta samu asali a'a kira'a ce ingantatta an gane ko kira'o'i da in sun inganta to ba yadda za a yi da su sai dai a karbe su in baka san kira'o'i ba kakka yi magana kansu kakka shiga domin abinda baka da sani akan shi ka nisance shi ko ba haka nan bane amma ina mai son girma dole sai ya shiga fagen da ba nashi ba shi ko da ka shiga fagen da ba naka ba kuma ya zaka yi likita shi ya kamata a bari ya yi magana akan likitanci in mutum bai da lafiya zai je likita ko ba haka nan bane ko yana zuwa gareji ko garaji wajen gyaran mota ko mashin bai yi don bai sa abin da zai yi ma ba don shi ma mai gyaran mashin ko moto in bai da lafiya ina zai je likita an gane ko to amma yanzu addini ba a yarda a bar malamai su yi bayani kan shi ba kowa sai ya yi kokarin ya kawo nashi dan boko ya kawo nashi ra'ayi cikin addini ko ba haka nan bane jahilai suna zaune ana shan shayi su kawo nasu ra'ayi su ce su ga yadda suke bada fatawa mai sai da nama yana zaune shi ma ya bada tashi fatawa mata su ma su bada tasu fatawa wajen biki gashi nan dai abin ya zan kamar wasa ka buɗe bakinka ka bada fatawa gaban Allah za a tambaye ka ka yi magana da sunan Allah ka yi magana da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a yi mutum ya kai kanshi cikin wannan akwai hatsari duk abin da baka sani ba ko ma kai tambaya fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun abu mafi sauki sunayen ƴaƴanmu mu tambayi malamai in ma kana da wayan wani malami in yana da sani sai ka kokari ka kira shi malami ina so in sama kana suna kaza shin ya cancanta musulunci ko bai cancanta ba amma ka zo ka sa a ce ma bai cancanta ba kai girman kai ka ce a ni ban yarda ba sai na sa to da wa kake kanka ka cuta baka zalunci kowa ba in ba kanka ba dan haka wannan yana da kyau in za a aiki a bar waɗanda suka cancanci shi su yi aiki من الذين استحق عليهم الاوليان كو استحق عليهم الاولين فيقسمان بالله sai su rantsuwa da Allah su waɗannan al-awlayan lil mayyit waɗanda suka fi cancanta da shi mamacin ko la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima lalle tabbas an gane ko shaidan mu ita ta fi cancanta a karɓe ta daga shaidan waɗancan Allah na ya bada izinin a tunkuɗe rantsuwa in an ga alamun ba mutane ne na gaskiya ba domin yin rantsuwa da Allah da ƙarya akwai waɗanda rashin imani yana sa su so yi haka wani in ya gaza ya kumiya ta duniya ya fi son ya yi kumiyar duniya da ta lahira sai shi rantsuwa da Allah akan ƙarya to duk da haka in an gane ba a yadda akwai mai cewa ba ni kuɗin ka sai lahira in baka ko ba haka nan bane to ban ba zan bayar ba ko ba haka ake cewa ba ko ban basuwa sannan kuma wannan magana da ka faɗa kana da durbin tana tashi alkiyama babu tsoron Allah ina fata an fahimce ni a shaidan ma ya rike da Allah akan ƙarya ko ba haka nan bane wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin Allah ta kufa da Allah ma bi hudu ƙarya shi da yake yi sannan kuma kafirai da munafikai suna rantsuwa da ƙarya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون مقيتان مسورتان shi ke nan sai mutum ya rantse ba da Allah ka ɗauki dukiyar ka bashi in ka gane makarici ne kyale shi ko da ya rantsuwa bar shi dama bai da imani kuma ya khasira duniya wal akhirah la shahadatuna ahqqu min shahadatihima lalle shaida mu ita fitantanta a karbe ta daga shaida su wa ma atadaina ba mu ketare iyaka ba mun ka zarge su ko muka tuhumce su da abin da bai cancanta ba inna idan lamina zalimin in mun kai haka hakika mu muna daga cikin azzalumai wanda musulmi kuma bai fata ya kasance daga cikin azzalumai sai Allah ya ce zalika adna
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أبن يقبات له كمشي ko ayoyi adina shi an mafi kusa an yi atubi shahadati ala wajiha ya sa su zo da shaida akan cancanta an gane ko in mutum ya gane cewa in ya rantse Allah ya ba da ikon a rantse bayan shi kuma a karbi abin ko a hana shi to wanda shi sa ya ji tsoro ba zai yi rantsuwa ba don zai gane cewa rantsuwa ba za ta fid da shi ba an gane ko tunda Allah ya san halin mutane babu wanda ya fi Allah sanin halittar da yi ko ba haka nan bane duk hayaniya ce ake yi a ce maka kaza a ce maka kaza babu wanda zai iya kawo maka dokar da dan adam zai bi ta ya ci nasara a duniyar lahira in ba Allah ba duk dokar duniya hukuncin da dan duniya ya kai ko ba haka da bane da dokokin duniya suna sawa a bi doka ta duniya da duniya ta zama lafiya amma kasashen da suka fi ko waɗanne kasashe ci gaba a duniya ba a bin doka ko ba haka da bane kullum sai kaji an ce me yasa suke da kotu kotu me yasa suke da gidajen kaso duk dan saboda ba abin doka amma sai a ce mu ne ba ma bin doka a'a ba mu kadai bane su ma ba su bin doka duk abin da ka san ana yi a kasashen su ma kasashen su ana yi wani lokaci fiye da shi amma su ba su bayyana nasu sai da su bayyana namu ce mutanen mu suna kaza mutanen mu suna kaza to ku mutane ku bi suke mutane ku ba sa yin komi aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko su ji tsoron a mayar da rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi an gane in suka ga an yi haka za su yi tsoro wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wataala shine ra'asul amri an gane ko ƙarshen duk al'amari duk wa'azin da ake yi abin da ake bukata mutane su ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah shikenan ka tsira babu wani alkhairi wanda zaka samu a duniya wanda fika ji tsoron Allah subhanahu wataala in kana tsoron Allah to sai Allah ya sa mutane su ji tsoronka an gane ko amma in baka tsoron Allah to sai Allah ya jefa ma tsoron mutane ko mutane su dauke ka ba komai ba yanzu malaman da suke munafinci an gane ko ba su faɗar gaskiya ba su da kima ga waɗanda suke ma munafincin ina fata an fahimci ko ba a tsoron su kuma tsoron mutuwar da kake yi bai hana su kashe ka dan sunanka musulmi su shi ko wato harsashe bai bambanta tsakanin musulmi bai faɗa gaskiya da wanda bai faɗa gaskiya bom suka saki da suka je ƙasar iraki ba wai saddam hussein ne suka kashe ba da suka je libya ba wai gaddafi ɗin suka kashe ba ina ba ta amince ne ko ka faɗa ko kar ka faɗa matukan baka bi su ba kai makin su ne kuma in sun samu dama Allah ka ka Allah ka kaza su wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji ba ji irin na wato kawai wato haruffa ko kalmomi ko sautin da zai zo shiga cikin kunnen ka ba kamar yadda ake cewa magana da ni faɗa mishi ta shiga nan ta fita nan ta shiga ta wannan kunya ta fita ba shi ake bukata ba wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah subhanahu wataala ba zai shirye da mutane fasikai ba malamai suna ba irin waɗannan ayoyin fassara cewa in ka ji an ce wallahu la yahdi alqawm alfasiqin wato tana da fassara guda biyu ko kuma na farko afwan la yahdi alqawm alfasiqin Allah ba zai shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ba waɗanda tun can ya san ba za su shirya ba idan wuta za su shiga ko ko wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah ba zai shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ba waɗanda suna akan fasikanci amma in sun tuba Allah zai shiryar da su domin haka zaka gane ka a zo ka mutum yana shan giya kaga ya bar shan giya kace to an ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin kaga qur'ani yayi ƙarya wal iyadu billah ko ba haka ba in ba da wallahu la yadil qawmul fasiqin da anfin kafirai ai da yawa daga cikin kafirai sun musulunta ko ba haka nan bane waɗanda suka yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban da mafi yawancin su saura sun yake shi ko ba haka nan bane daga baya suka dawo suka shiga cikin addinin musulunci wannan aya yan uwa tana dauke da matsaloli daban-daban waɗanda zamu tabo kaɗan daga cikin su don saboda suna da muhimmanci tunda lokacin mu ya fara matsowa shine cewa anan Allah ya ba da izinin a yi rantsuwa ko da hukunci ɗaya ne mu samu mu taɓa sai mu dakatar da karatu an gane ko anan Allah ya ce a yi rantsuwa bayan ya ce a yi rantsuwa tana yiwuwa waɗanda suka yi rantsuwa bayan waɗancan an gane ko tana yiwuwa su waɗancan ba su koyi ba kuma an ce a yi rantsuwa a karɓi abin gare su tare an samu matsala ko ba haka nan bane tunda su ba su da sani cewa ɗaya an kai soranci to wannan suna daga cikin qadaya istisna'iyya wanda cikin shari'a akwai su in muka dubi wannan zamu duba ma musamman aiki da hadisai mallamai sun yi magana cewa aiki da hadisi ko da mutum guda ya ruwaito shi tana yiwa shi yayi kuskure amma tun da shari'a ta ce a yi aiki da shi wajibi ne a yi aiki da shi amma ta hanyar cewa abin nan ɗari bisa ɗari haka ya faru malamai suka ce ba zan ba da tabbaci akan wannan ba dalili kuma ba mun faɗa bane da son ramu akwai hadisi na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yake cewa inna ma ana bashar ni mutun ne wa innakum takhtasimuna ilayya lalle kuna kai ƙara zuwa gare ni wala'alla ba'dakum an yakuna alhana min ba'd tana yiwuwa wani daga cikin ku ya zamanto yafi wani wato dadin baki ko zakin baki ko ba haka nan bane an gane kaifin baki alhana bi hujjatihi min ba'd hujja shi tafi amma kare yake fa aqdi lahu ala nahwi ma asma sai in yi mai hukunci da abin da naji ko ba haka nan bane tunda mai fatwa da kuma alkali abin da yaje yake bada labari ko ba haka ba wani zai ce ma alkali na saki mata ta saki uku lokaci daya sai ce wata mazhaba ta jamhuri sun tafi cewa saki na su gina ta saki uku sai ce malamai sun ce saki ɗaya ne akwai wannan maza ba ko ba ka ba a shi kokari yake ya yi masa ɗaya da bayan dawo da ita sake ta da bayan dawo in ya tashi zai sai ce a ai mallawa ne ce in mai dota ƙarya ne yadda ka faɗa mishi yannan fatawa take tafiya da wannan ake ribanta ana zalunta malamai kanka ka zalunta ba kowa ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi hukunci ala nahwi ma asma'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman qadaitu lahu duk wanda bi masa hukunci fala ya akhud min haqqi akhihi shay'an kai ki karbi haƙƙin dan uwansa fa fa ka annama quti'a lahu qit'atan min narin kamar dai an yanku mishi wani yanki da wuta kaga qada'un nabi sallallahu alaihi wasallam qat'i abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ba a cewa ko kuskure ciki tunda Allah ya umurce shi min haythu shar'i ta hanyar shari'a wa huwa fi nafsi al-amri la yadri amma shi bai sani ba tana yiwa wancan shi da gaskiya tana yiwa wancan shi ba da gaskiya ba an gane ko da wannan kuma akwai shahada ta kasama an gane kasama shine mutane su kashe mutum akwai gaba tsakankanin su sai a ganshi tsakiyar garin waɗansu hanyar garin waɗansu mutane sai waɗansu mutane su zo su yi rantsuwa hamsin sai a tabbatar da cewa waɗansu su ne suka kashe shi ko su ba da diya ko za a kashe shi ina fata an fahimci in musu yafi ba wannan shari'a ta tabbatar da shi yan qur'ani sun ce to kafiya wai cikin hadisi an ce in mutum kaza sun kai rantsuwa a bada shi a kashe shi amma in an samu lauti lauti shine an samu kamar wata hujja ko wani alama to ina alqur'ani yarda wannan wannan ƙarya ce alji a ko cikin alqur'ani akwai wannan qadiyya kuma qarar wanda ba ta zo cikin alqur'ani mu aje hadisi mu koma cikin qur'ani da suke tunanin cewa sun san shi qadiyya ta li'ani Allah ya ce miji yayi rantsuwa mata ta yi rantsuwa ko ba haka nan bane eh ko ba ka Allah subhanahu wataala ce ba an wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ita ma za ta yi rantsuwa wa yazra'u anha al'azaba an tashhada arba shahadatin billahi innahu lamin al-kadibin wal khamisata anna ghadab Allah 'alayha in kana min as-sadiqin kaga ko Allah ya ce ai rantsuwa to cikin su za a kamawa babu amma cikin su tabbas akwai makaryaci Allah ya bar shi sai an jira da tashin alkiyama kun gane ko ita ba a yi mata hukunci ba shi ba a yi mata hukunci ba cikin su babu wanda an kai ma haddi babu wanda an ce ga laifin shi duka Allah ya suturta su kuma Allah ne ya ce ayi rantsuwa to hukunci Allah ƙarya ne a akwai lokacin da in shari'a ta baka dama shi Allah ya san mai gaskiya san da gaskiya amma saboda akwai mu musulmi mun san akwai haduwa gaban Allah shi yasa ake cewa sauran abubuwa abin sai an zo gaban Allah amma kullum a zo a ce a mace da tsakaninta da mijinta da yayi miki laifi shikenan a kai ta a kashe aure duk ina ayoyin hakuri duk ina ayoyin da Allah ya alƙawarin mata in sun yi zama da mazajin su kai hakuri Allah zai ba su aljanna duk shi kenan sai mu ɓadda su alƙalai da jujoji masu shari'a kotu da sauran mutane duk a yi ta ba da cewa a saki a saki kai ku kun kai ku goma ga mahaifiyarku da ana saki kai da ana samun ka in ba a haƙuri mace ta koma kamar ƙwallo aure goma sha biyu sha hudu ƙwallo ke ba ina fata kun ce ni wai haka ji mahaifiya tana ce ma yarta to ko ni da ban yi kyawun ki ba ubanki shi na goma sha biyu ko babanki ko mahaifinki to kaga ina zan ta aure an lalace al'umma Allah ya ce ai haƙuri nan duniya wato tasha ce muke za a koma gaban Allah in ka yi haƙuri Allah zai baka lada to an ce kowa kai yi haƙuri da wani to muna iya rayuwa da Allah jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wataala to dan haka lokaci ya matso akwai dan sauran hukumce hukumce da suke da alaka da waɗannan ayoyin insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya samu na cikin masu rayuwa Allah ya ba mu iko za mu zo mu ci gaba da karatu bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh